أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na tazkirul abrar bi ahmiyatil istighfar dan ta shafi na 85 تحريم الاستغفار للمشركين تحرم شنما و مشركي غفرة idan mutum ba musulmi bane in mutum ba musulmi bane to haramun ne a nema masa gafara ba magana yana da kirki ba maganan waye shi ba maganan dangin waye shi ba maganan waye shi ko ma waye shi in dai ba musulmi bane to haramun ne ka ci Allah ya shi ko dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba kowane kala ne kai ko balarabe ne eh haramun ne qala Allah ta'ala astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين قال شيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وتحريم الصلاة والاستغفار والتروهم على الكفار والمنافقين لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون التوبة وسبب نزول الآية ما ما رأى عبد الله بن عمر أبوه والسياق له لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله آآ آآ ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم آه سبعين مرة فلن يكبر الله له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله قال فعجبت بعد من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم وفي رواية أخر أني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على سبعين غفر له لزدت ومن الأدلة على تحريم الاستغفار للمشركين عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما هدرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جحل بن هشام وعبد الله بن أمية بن مغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذلك يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودانه بتلك مقالة حتى قال أبو دالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القرى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وعن علي رضي الله عنه قال سميت سميت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال ليس أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت قال للذي حتى قوله وما قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئلة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع قال الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له ومن ذلك نعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترهم والتردي على بعض الكفار يكثر ذلك في بعض أصحاب الجرائد والمجلات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلن يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت وعن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رواية غزوة الفتح فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل بوجهه وعيناه تزرفان فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول يا رسول الله ما لك قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار فقال النووي رحمه الله في شرحه لحديث أبي هريرة فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى وفيه النهي عن الاستغفار للكفار نعم mala ya ce wannan babi yana magana kan haramcin kada a nema wa mushrikai gafara Allah madaukaki sarki yana faɗi a cikin suratul tauba yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara inda za ka nema musu gafara so saba'in ma Allah ba zai musu gafara ba saboda me saboda sun kafirce Allah sun kafirce manzon Allah kuma Allah bai shi yadda mutane waɗanda suke fasikai Imam al-Albani Allah masa rahama a cikin littafin sa ahkamul jana'iz yake cewa wani haramci da yin sallah da neman gafara da da neman rahama akan kafirai da munafukai ya tabbata ne saboda fadin Allah da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yi sallah akan ɗayan su idan ya mutu kuma har abada nan gaba sannan kada ka sake tsayawa akan kabarinsa saboda su sun kafirce Allah da manzonsa kuma sun mutu suna fasikai yace sanadiyar wannan saukan wannan aya shine abinda Abdullahi dan Umar da babansa shi Sayyidina Umar suka ruwaito wato abin da ya faru lokacin da Abdullahi dan Ubay dan Salul wato shugaban munafikai na Madina ya rasu ɗansa da yake ɗansa sahabin manzo Allah ne kuma na ƙwarai ya zo ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai wa babansa sallah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo har ya bashi rigar sama ya je ya zo ya masa sallah ya ce yana tsaye a kansa sayyidina Umar ya ce kawai sai na tashi na rike rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi za ka masa sallah kuma ya rasulullahi ka san abokin gaban Allah ne abokin gaban Allah ne ka shi Abdullahi dan Ubay dan Salul kuma ka san ka san abin da yi ta faɗa ai sai yana tuna annabi sallallahu alaihi wasallama kun san shine yake cewa abin da Qur'ani ya shiga mana kuma lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu in yaquluna da irja'ana ila al-madinah la yukhrijanna al-azm min al-azal duk dai maganganu irin wannan yana ta nanata annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace kaza fa shi yace kaza fa shi yace kaza yana tallar sai kuma Allah ya hana ka kada ka musu ka musu sallah sai annabi ya ce wa sayyidina Umar Allah zabi ya bani Allah zaɓi ya bani ya ce ko na nemi gamara ko ban nema musu ba ko da nan nema musu gafara su sabin ba za a musu gafara ba sai maza Allah ya ce wallahi da na san ina ƙara a kan saba'in za a mishi da na mar ku ga tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam har da arna baya son su shiga wuta har munafikai amma yanzu kai ka zo dan uwanka musulmi yana la lala kana baka yadda ba na shi annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu kowa fata yake shirya kowa addu'a yake yana son kowa ya zama musulmi sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya ce manzala ya tsaya ya yi masa sallah ya ce kuma haka muka bi shi sallah tunda manzala ya yi kabara na kuma muka shiga duk da abin da na yi kuma bayan an yi sallah ya raka gawarsa aka gama binne shi kuma to ya ce ba a daɗe ba kawai sai aya ta sauka Allah maɗaukakin sarki yana ga annabi sallallahu alaihi daga yanzu wato da kan wannan sakka sakewa wani sallah inda da sun tabbata munafikai kar ka sakewa wani sallah wanda ya mutu a cikinsu sannan karka sake tsayawa a kan kabarin wani a cikinsu saboda me saboda sun mutu suna wato fasikai to daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake tsaya yi wa sallan wani munafiki sallah ba sun bai sake tsayawa akan kabarin sa ba har Allah ya karbi rayuwarsa sayyidina Umar yace daga ba ina ta mamakin yanda wato tsaurin ido na na zuwa har ina kange manzon Allah zai yi wani abu wato kamar mai san abin da ya dauke shi ba ya yi wannan abin ya ce ina ta mamaki abin yadda na yi na je na tsaya ina ya rasu lalla kar kamar sallah ya ce Allah shi da manzan shi ya bayar kan shi sani a wata ruwaya sai har annabi sallah ya ce umar kyale ni wato ka kyale ni ai zaɓi aka bani kuma sai na zaɓe don an ce mun ne ko na nema musu gafara ko ban nema musu gafara ko da na nema musu gafara sau saba'in ba za a musu ba ya ce da na san in na kara a kan saba'in za a mishi gafara na na roƙa mar yana daga cikin dalilai kuma na haramcin wato nema wa mushrikai gafara wato abinda ya faru daga na hadisin musayyib dan hazan yake cewa lokacin da abu ɗalibi ya zo zai rasu yana dab da zai rasu manzo Allah ya shiga wajensa amma sai ya same shi tare da manyan abokansa guda biyu akwai abu jahal akwai abdullahi dan umayya gaggan kafirai ne eh gagga sosai su abokan abu abu ɗalibi ga su suna zaune akan shiga manzo Allah ya shigo manzo Allah ya ga alamun da yake ciki sai yace ya bafana ka ce la ilaha illallah yanzu nan ka ce la ilaha illallah ni zan tsaya gaban Allah na zama ma shaida shi kai musulmi ne budan bakin Abu Jahal da Umayya sai suka ce ah yanzu zaka bi shi ka bar addinin Abdul Muttalib suka yi ta gaya masa wannan manzo Allah yana ta ce masa baffa ka rabu da su ka ce la ilaha illallah su kuma suna ƙara ce masa yanzu za ka bi wannan yaro za ka bar yanzu addinin abdulmutallif ƙarshe shi da kanshi ya ce to ba damuwa bari zai mutu akan addinin abdulmutallif sai ya ƙi ya ce la ilaha illallah amma duk da haka bayan ya rasu maza Allah ya ce wallahi zan yi ta nema ma gafara sai dai an hana ni zan yi ta nema maka gafara saboda ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta cikin suratul tauba cewa bai dace ba bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani shi ringa nema wa mushrikai gafara ko da ƴan uwansu ne ko da makusantan su ne bayan ya tabbata a gare su cewa ƴan mutane kaji kaji abu dalib ne zai shiga wuta sai sarauniyar ingila ba za ta shiga wuta ba na? guji wani abu abu dalib wanda ya taimaki annabi dangin annabi wai suna ta magana wai sarauniyar ingila wai dangin annabi ce to mun ji dangin annabi ce sai me inda dai ba musulma ba ce na in dai abu dalib na zai shiga wuta to sai ita ba za ta shiga ba saboda ita ce sarkin ingila to sai ka rasa ne dalilin ne mamun ma magana a ce Allah ya tsare sa'ana an saro an samu hadisi daga sayyidina ali yake cewa na ji wani mutum yana nema wa wato iyayensa alhali sun mutu suna mushrikai gafara sai na ce masa yanzu kake nema musu gafara sai ce a ba annabi ibrahim ma ya nema babansa gafara ba kuma mushriki ne shine ne zo ni kuma sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasulullah ka ji abin da muka yi da wani sai yace shine sai aka Allah ya saukar da aya cewa istighfarin da annabi Ibrahim ya yi wa babansa alkawari ya dauka sai ya zira ma masa gafara yace lokacin kuma da ya bayyana gare shi cewa lalle shi abokin gaban Allah ne ai ya daina ga annabi Ibrahim ya kasance wato mai komawa ne zuwa ga Allah kuma mai haƙuri imamu nawayi a cikin littafin shi majmu yake cewa yin sallah akan kafirai da yi musu addu'a da nema musu gafara haramun ne da nassin alkur'ani mai girma albani imam albani yake cewa Allah masa rahama yace daga wannan za a gane wato kuskuren wasu daga cikin musulmai waɗanda suke cewa Allah ya jikan kafiri ya mutu sai Allah ya jikai shi ko su suna nema masa gafara wace kuma da yawa ana samu irin wannan a cikin jaridu na a cikin mujallai idan an mutu sai ga wato mutane suna yin wannan suna rubutu cewa shine na turanci mai his ko rest in perfect peace me fasarar shi da hausa shi ne da Allah jikan shi na? eh shi ne dai ba shi da wani fasara a samu hadisi daga abi hurairar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa yayi kuka kuma wanda suke tare da shi ma suka yi kuka sai ya ce na nemi izinin ubangiji na na nema mata gafara sai bai man izini ba kuma na nemi izini na kawo mata ziyara sai yi min izini da ka faru zuwa ziyarar kabari saboda za ta tunatar da ku mutuwa sannan akwai hadisin bureda da yake cewa mun kasance tare a cikin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya mun dawo daga yaƙi sai ya sauka muka sauka tare da shi mun kusa mutum dubu a bayansa ya yi sallah raka'a biyu sa'annan sai ya fuskanto mu sai muka ga idanun shi na fitar da hawaye sai Umar ya tashi zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ne fansan babana da mahaifiyata ya rasulullah muka kana kuka sai ce na raki ubangiji na ne na nema wa mahaifiya ta gafara domin izini ba sai shine hawaye ya fito mun a saboda tausayi gare ta sai Imam Nawawi yake cewa a cikin sharhin wannan hadisi yace a cikin ya halarta a je ziyara na waɗanda suke mushirikai a lokacin suna da rai idan mutum yana da ɗan uwa mushirikai wato wanda ba musulmi ya halatta kai musu ziyara amma bayan sun rasu zuwa kabarburan shine aka hana saboda ga wato ko da su da suka za a iya zuwa saboda in har ya halatta a zo a zo ziyararsu suna da rai to a suna da sun rasu to bayan sun sun mutu bayan suna da rai shi ya fi amma abinda aka hana shi ne nema musu gafara da cewa Allah ya ji kansu to wannan wata magana ce wadda take babba na san kun san abubuwa da malum masu kai wasu yi rubutu dangane da abin da ya shafi mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun yi rubutu waɗanda yake nuna Allah maɗaukacin sarki kamar mahaifiyarsa da mahaifinsa Allah ya sa sun karɓi musulunci da wasu suna da ja na akan haka amma dai akwai rubuce-rubucen malamai wannan da ya nuna na farko dai mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin ahalul fatira na na nufin waɗanda kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka man mahaifiyar na ba wanda ba sai bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki imani da shi a cikin su to wannan ma hujja ce wadda take mai girma shi yasa wasu da yawa daga cikin wannan hadisan suka yi wasu kali da su cewa ba su yarda da su ba wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين